وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الإيمان بالله والمحبة فيه هو أقوى الروابط التي تربط بين المؤمنين وهي أقوى الوشائج التي تقوي المحبة بين المؤمنين ومن ضدها التباغض والتنافر والتدابر المنقوط في الشرع الذي نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وعن جميع موجباته أيها المؤمنون إن من جزيل النعم وعظيم المنن التأليف بين القلوب من بعد شتاتها وفرقتها وهي نعمة عظيمة ومنة كبرى تذكر فتشكر يقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ويقول الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ويقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة عباد الله إن هذه النعمة ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوا لها قدرها وأن يعرفوا لها مكانتها وأن يعملوا على توطيدها والتمكين لها وأن يبتعدوا عن كل سبب ينقضها أو يخرمها ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع إلى غير ذلك من الأمور المخلة بهذه الألفة الناقضة لأراها روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم عن الزبير بن الأوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وله شاهد في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما, ما حديث النحي عن التباغض والتحذير منه والتباغض معاشر المؤمنين يترتب عليه من الأضرار والأخطار وشتات الأمة وفرقتها ما الله سبحانه وتعالى به عليم أيها المؤمنون عباد الله النهي عن التباغض نهي عنه وعن كل سبب مفض إليه ولهذا عباد الله يجب على كل عبد مؤمن أن يتجنب كل أمر يفضي إلى إلى التباغض ويؤدي إليه وهذه وقفة تهذير وتذكير من جملة الأمور التي توجب التباغض ويق- وتكون سببا لوجوده ووقوعه أسأل الله تبارك وتعالى أن, يجب أن يجنبني وإياكم كل سبيل يؤدي إلى التباغض والتدابر والتنافر بين المؤمنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين mabiya kuma masoya annabin rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye Allah irin kiyaye wadda wanda ya san ubangijinsa yana ganinsa yana jinsa zai yi ya uwa musulmi lalle alaƙa mafi ƙarfi da Allah ya sanya tsakanin muminai ita ce alaƙar musulunci da imani duk wanda Allah ya arzuta shi da wannan matsayi na zamansa mumini to babu wata alaƙa da ta wajaba ya kula da ita wajen mu'amala da ɗan uwansa irin wannan alaƙa ita ce kuma sababi mafi ƙarfi da zai ja haɗin kan al'umma kowanne ɗan uwa ya ji ɗan uwansa mumini akwai abin da ya haɗa su shine sun haɗu a faɗin da kuma imani da amincewa da ba da gaskiya ga Allah maɗaukaki cewa shine kaɗai ya cancanta a bauta masa sannan kuma sun yarda da ranar ƙarshe ya ‘yan uwa musulmi wannan ni'ima ni'imar haɗin kai da ƙaunar juna da nisantar dukkan sababin da zai wargaza al'umma wannan haƙiƙa ni'ima ce babba da ya waje ba a ambace ta kuma a gode wa Allah a kanta Allah maɗaukaki har goriye mana a kanta ya ambace ta bayan yan umarce mu mai riko da igiyarsa kuma kada mu rarraba ya ce mu tuna ni'imar Allah a kanmu yayin da da muke a rarrabe ƙabila-ƙabila gari-gari unguwa-unguwa kowa iya nasa yake so yana ƙin wanda ba shi ba kuma a shirye yake ma zai iya zub da jini akan haka Allah maɗaukaki ya zo ya mana ni'ima ya haɗa mu a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam da haka ya haɗa zukatanmu muka wayi gari ‘yan uwan juna a wata aya Allah maɗaukaki yana faɗi cewa shi ne wanda ya ƙarfafe ka da taimakonsa kuma ya ƙarfafe ka da muminai ya kuma haɗa zukatansu wuri guda da a ce za ka ba da duk duniya domin ka haɗa kansu ba za ka iya ba annabin rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne fa Allah yake gaya ma wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama kuɗi zai amfani da shi ya haɗa kan mutane Allah ya ce masa ba za ka iya ba kuɗi dukiya duk duniya a ce ita za a yi amfani a raba wa mutane don su haɗa kai Allah ya ce manzan Allah ma salama ba zai iya to kaga ashe babu wani wanda zai iya haɗa kan mutane akan maganar kuɗi ko akan abin da ya shafi a raba dukiya kawai don a samu soyayya babu abin da ke haɗa kan mutane irin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin shine ya auku yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga inda mutanensa suka kore shi ya koma wurin waɗanda ba ƙabilarsu ɗaya ba amma suka karɓe shi suka zaunar da shi suka ba shi masauki waɗanda suka rako shi duk aka ba su masauki suka zauna wanda ya mallaki wata dukiya ya raba ta gida biyu ya baiwa ɗan uwan da bai taɓa saninsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hada wannan yan uwantakar da aka gina ta akan maganar imani ba akan maganar wane jikan wane wane dan wane wane sun hadu da wane zuriyar su ɗaya da wane da wane irin yadda waɗannan abubuwan duk yanzu sun taso wa mutane duk da ba a kansu nake magana ba Allah subhanahu wata'ala da ya hada kanmu akan abin da ya shafi addininsa yan uwa musulmi Allah ne yake gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da zai ci da duk duniya baki ɗaya ba da ita a matsayin dukiyar da zai haɗa kan mutane to ba zai iya ba in ji Allah walakin Allah allafa bainahum amma Allah gashi nan ya haɗa su da me ya haɗa su da imani shi sa musulmi su kaɗai ne al'ummar da mutum baka san shi ba kawai daga ya ce musulmi ne sai ka ji kana son sa kowace irin fata Allah ya hore masa jar fata bakar fata kowace iri kawai za ka ji wannan imanin da ya haɗa ku ya fi komai daraja a zuciyarka to wannan Allah ne ke yin wannan ‘ya'yan uwa musulmi wannan ni'ima wajibi ne a santa kuma a gode wa Allah a kanta kuma sannan a aikata dukkan abin da zai ƙara tabbatar da ita a tsakanin muminai. duk abin da zai karfafe ta duk abin da zai haifar da lalata ta kuma a haɗu a yaƙe shi annabin musallallahu alaihi wasallama kamar yadda al'imam ahmad ya ruwaito da at-tirmidhi da al-bazzar daga az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ya ruwaito yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cutan nan da take ita ce cutar al'ummomin da suka zo gabaninku ta rarrafo ta laɓaɓo ta sulalo ta shiga cikinku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ne da hassada da ƙiƙi juna ƙiyayya marar sababi haka kawai ka ɗauki karan tsana ka ɗora wa ɗan'uwanka ko saboda ya saba maka a wata fahimta ko saboda ba garin ku ɗaya ba ko saboda kun saba a wata matafiya da kowanne daga cikin ku shi ya zaba ba Allah ne ya wajabta muku ku ba da abinda Allah ya wajabta abi ne to wanda ya bi shine abokin soyayya wanda ya ki abinda Allah ya ce abi to shi ne abinda za a iya cewa a ƙi shi saboda ya ƙi abinda Allah yake ƙi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da cutar hassada da cutar ƙin juna shi ne albagba ƙiyayya tsakanin mutane musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce walbagba'u hiya alhaliqatu wannan ƙiyayya tsakanin juna ita ce take askewa sai ya ce ba na nufin tana aske gashin kai amma tana aske addini in dai akwai ƙiyayya to ƙiyayyan nan tana tumbuke addini ta aske shi daga asasinsa a nemi addini a rasa don haka ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka dukkan abin da zai haɗa kanmu mu tashi mu neme shi duk abin da zai raba kanmu mu haɗu mu yaƙe shi al'ummomi daban-daban suna nan suna kintsa mana sharri iri-iri na su an buɗo mana abubuwan da za su wargaza mu mu daina zaman lafiya mu daina son juna komai ƙanƙantar saɓani sai kaga an kamba ma shi an buɗaɗa shi ya girma ba a ganin girman girman juna babu mai ƙaddara babu mai wata daraja kowa bai wuce a zage shi a ci mutuncinsa ba to wannan mafari ne na wargajewar al'umma in abu ya ci gaba haka za a zo a kofar ka ana yakar dan uwanka ka koma ka kwanta ka ce kai ba gunka aka zo ba ba ruwanka duk lokacin da muka kai haka kuwa to shikenan al'ummanmu ta gama tarihinta ya kare babu ita zancenta ya gama Allah ya tsare mu ya ƴan uwa musulmi wannan haduwa ta mu ta yau tattaunawa ce akan wannan lamari na kin juna da hassada da juya baya ga juna da kuma yanke alaƙoƙi da suke tsakanin mutane yanke alaƙa tsakanin gida guda wannan ba ruwansa da wannan saboda kawai saɓani akan wani abu wanda ƙarshensa da farkonsa duniya duniya kuɗi matsayi akan haka kaki ɗan uwanka ɗan uwanka na jini to wannan abun ci gabansa hatsari ne a cikin wannan al'umma tamu dole mu tattauna yadda za a yi maganinsa daga cikin abin da za mu tattauna yau sabubban da suke jawo wannan ƙiƙi juna su haifar da shi a tsakanin mutane kuma har ya girma dalilin da yasa za mu tattauna akan wannan ya'yan uwa musulmi ina so in ja hankalinmu ne na sani muna da saɓani wajen kallon abubuwa saɓani a cikin addini mahanga daban-daban wannan na hangen kaza wannan na hangen kaza saɓani a babin harkar tattalin arziki saɓani a harkar siyasa saɓani a yanayin zamantakewa to waɗannan al'amuran ya'yan uwa musulmi lokaci ya yi mu hangi akwai abubuwa da ake kira almasali al'uliya common interest abubuwan da suka hada mu manya-manya kafin abubuwan da suka raba mu mu kalli na farko musulmi ne la ilaha illallah na farko abin da ya hada ku da kai da shi shine shi da kai kun haɗu kun yadda da Allah shine abun bauta kun yadda da ranar ƙarshe ko akwai wasu matsaloli a tsakani na'am in wani abokin gabar da ya fi ƙarfinku gaba ɗaya ya taso ya yunkuro to za ku ajiye wannan abun da ke tsakaninku ba wai don ba shi da muhimmanci ba amma ku tsaya wannan da yake nufin ya tumfuke ku gaba ɗaya to ku tsaya ku tunkare shi saboda kun san abin da ke tsakaninku na saɓani wani abu ne da a cikin tausayi da gyara mu'amala ma za ku iya maganinsa na'am Allah bai alkawarin gaba ɗaya za mu zama a kan tsari ɗaya ba to amma duk da haka tun da dai muna amsa sunan musulmi kuma a can gefe akwai waɗanda suke son su yaƙe mu saboda sunanmu musulmi to waɗannan abubuwan duk da manya ne da suka raba mu a babin aƙida da sauransu in wani abu ya zo da zai cinye mu baki ɗaya to akwai buƙatar hankalinmu ya tattaru wuri guda mu tsaya mu tunkari wannan abin da zai iya wargaza mana ƙasa ya wargaza mana zamantakewa baki ɗaya abin da kuma ya raba mu a ƙasa mu iya maganinsa ta hanyar da muka saba yi ta wa'azi mai kyau da kuma nasiha da rahama da tausayi da jan hankalin a daina kaza ko da abin ya kai ga harkar wato bata addini da sauransu to akwai abubuwan da in ba mu zauna lafiya gaba ɗaya ba ko wa'azin tsakanin namu ba za mu same shi ba to wannan shine abin da nake tsinkaya kuma nake so in faɗakarwa a kansa ya ƴan uwa musulmi mu sani daga cikin babban sababin da yake jawo ƙiƙe juna da kuma hassada da gaba a tsakanin musulmi shine in riko da wahayi in dukkan al'umma za ta riko da wahayin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai riko da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma su tsaya akan wannan maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to za a samu babban haɗin kan da babu abin da ke haɗa kai irinsa gwargwadon nisanmu daga alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu wanda su ne tushen haɗin kai to gwargwadon irin ragowar da za mu samu a wannan rayuwa ta duniya Allah maɗaukaki ya ba mu wannan labari ya ce wa minan ladina ƙalu inna nasara daga cikin waɗanda suka ce su kiristoci ne Allah ya ce a kazna mesa ƙahu mun karɓi alkawarinsu fana su hazzan mimma zukiru bihi sai suka manta wani rabo wani yanki na abin da aka tunatar da su a kansa fa'azuraina bai na humul adawata walbagba a ila yaumin ƙiyama sai muka shushuna saɓani muka haifar da saɓani a tsakaninsu har zuwa tashin alkiyama menene sababi saboda sun bar aiki da abin da aka aiko annabin zamaninsu da shi don haka duk al'ummar da take aiki da abin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da shi to ta bi hanyar ƙin juna da rabuwa ta kai ma'ana babu zancen haɗin kai in an rabu da annabi sallallahu Alaihi wasallama da kuma ƙur'anin da ya zo da shi abu na biyu da yake jawo ƙiƙi juna da kuma hassada shine ɗa'a ga shaiɗan shaiɗan ya buɗe ƙofofi na haifar da saɓani a tsakanin mutane suna nan sun yi yawa a babin addini a babin siyasa a babin zamantakewa shaidan ya kunno wuta ta kowane ɓangare yanzu da wahala ka je wani gari kowane gari ban cire kowanne ba a cikin garuruwan mu musulmi yanzu musamman a wannan ƙasar wanda za ka samu al'ummar da shugabannin da wanda ake shugabanta suna da haɗin kan da suke jituwa da juna in ma wani sababi na siyasa ya zo ya raba wannan ya bi can wannan ya bi can su kuma masu moriyar siyasar suna amfani da wannan damar ko kuma wani lamari na tattalin arziki ko kuma wani lamari da ya shafi fahimta ta rayuwa ko addini kowa abin renawa ne al'ummar gaba ɗaya an mana kaca-kaca an kacaccala mu babu wani abu da zai hada mu guda daya to kuma duk abubuwan da suke hada mun an bi an yaƙe mu ƙarƙashin su in na ce an yaƙe mu ina nufin hanyoyi daga waje da hanyoyi daga cikinmu waɗanda aka yi amfani da su a kamba masaɓani da ke tsakaninmu a rura wuta komai ƙanƙantar abin da ya faru yanzu nan za a fantsama shi a cikin al'umma da mai hankali da marar hankali kowa ya buɗe bakinsa ya tsoma a ciki duk mutum mai daraja yana so ya tsabtace mutuncinsa sai ya shuru da bakinsa saboda yana tsoron za a zage shi to kuma wannan shine babban sababin ƙara wargajewar al'umma in dai masu ikon su faɗa wanda Allah ya hore wa ilimi wanda Allah ya baiwa damar matsayi a cikin al'umma za su ji tsoron zagi su kasa gaya wa mutane a haɗa kai a zauna lafiya kuma a gyara tsakani to haƙiƙa al'umma ta tafi ramin da ba za ta iya fitowa ba Allah maɗaukaki yana gaya mana wa kulli ibadi ya ƙulullaci iya ahsan ka ce wa bayina su faɗi abin da yake shine mai kyau furucin da zai fita daga bakinsu ya zama kalma ce mai kyau inna shaitana yanzahu bainahum shaitan yana rura wutar gaba a tsakaninsu sai Allah ya ce inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaitan ya kasance abokin gaba ne makiyi ne ga dan adam kuma bai taba bayyana kiyayyarsa ba kiyayyarsa a bayyana take kullun zai faɗa baya son mu don haka zai haifar da dukkan abin da zai hana mu lafiya a zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce inna shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum shaydan ya fidda ran a ce a cikin jazirar arabiya kasashen larabawa kenan ya fidda ran a koma a bauta wa shaidan ko a bauta wa gumaka amma me zai amfani da shi haifar da sabani a tsakanin mumine yau a kunna wannan wuta yadda babu aka ga ana neman wa zai je sulhu a tsakanin mutane an rasa saboda babu wanda ake ganin girmansa wannan shaidan ne yake wannan aikin kuma wajibi a haɗa kai a yaƙi wannan lamari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu ya nuna mana daga cikin sabubban da suke jawowa ƙiyayyar juna shine aukuwar ayyukan da suka saba wa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawan bid'a a cikin al'umma yana sa sabani ya yawaita saboda kowa yana ganin zai iya kare abin da yake kai ko da hujja ko ba hujja zai iya kisa a kai to kun ga ba za a zauna lafiya ba kenan dole ne ku ashe jama'a a tashi tsaye a koma wato tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi addini irin nasa a nan ne za a samu haɗin kai annabi ko sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa wala tabaghabu kada ku ƙiƙi juna ku daina ku daina kiyayya tsakanin junanku sannan kuma babban sababin da ke jawo irin waɗannan abubuwa kamar da muka ambata nisa daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan har yanzu da suke sabbaba kiyayyar juna shine wato zagayewa duniya da cincirundo da tsere akan duniya akan matsayi na duniya akan kuɗi akan al'amuran dai da suke farkonsu da ƙarshensu shine wannan duniya a nan suka faru kuma a nan za su ƙare amma a kansu muke kashe kanmu a kansu muke faɗace-faɗace manzan Allah salama yana cewa malfaƙuru akshan alaikum ya ce wallahi ba talauci nake tsorace muku ba walakin abinda nake tsorace muku aksha an tubu sata alaikum duniya ina tsoron a shimfiɗa muku duniya a tsakaninku ya zama cewa ba ku da abin tsere sai duniya sai ta zo ya zama cewa ta zama sababin halaka ku irin yadda aka halaka mutanen da suka zo gabaninku don haka a ji tsoron Allah kar ya zama duniya ita ce sababi da zai jawo waɗannan wato saɓani a tsakaninmu daga cikin sabubban har yanzu da suke jawo saɓani da ƙiyayyar juna aikata saɓan Allah saɓan Allah ya zama ado a gun mutane samari ba abin da ya zame su sai zinace-zinacensu an daina sallah an daina komai kowa abin da ya ga dama yake yi daga kayi masa magana a ji tsoron Allah to ba shi da maƙiyi irinka alhali kai ne kake so ya mutu ya shiga aljanna amma shi yana ganin ba shi da abin da ya tsana irin ka saboda ka hana shi jin daɗinsa kun ga ko wannan dole ya haifar da ƙiyayyar juna da saɓani a tsakanin juna daga cikin sababin wannan saɓani da kuma ƙiyayyar juna har yanzu zulmun nasi zalunci zaluntar mutane da kuma keta haddinsu da shiga haƙoƙinsu da hana su yancinsu na a matsayinsu na 'yan adam musulmi masu damar tasarrufi a zalunci wannan ko akan dukiyarsa a kwace masa ko a zalunci wannan akan jininsa ko kuma akan mutuncinsa duk wannan yana cikin sababin ƙiyayyar juna daga cikin sabubban har yanzu ya zama cewa an yabi an rajulu ala bai'i akhi mutum ya rika ciniki akan cinikin ɗan uwansa saboda muhimmancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam har ambatarsa yayi ya hada shi a cikin abubuwan da suke raba kai abubuwan da suke jawo kike juna ya ambace shi da kansa sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la tahasabu wa la tanajashu wa la tabaghabu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd ku duba girman waɗancan abubuwa amma sai aka hada harkar ciniki ma akanta saboda harkar ciniki ita ma tana sanya gaba a tsakanin mutane me ake nufi da tanajushi mutum ya zo wani yana sayan wani abu sai ya hangi wani kuma yana son wannan abun sai shi ba saya zai ba amma ya zo ya ƙara farashi saboda wannan ya janye a jo a jawo wancan wanda zai ƙara farashi saboda sha'awarsa ga abun saboda ya taimaka wa mai sayarwa wannan shine tanajushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan saboda yana kawo gaba a tsakanin yan kasuwa yana kawo gaba a tsakanin yan uwa don haka yace kada ku yi wa juna hassada kada ku yi wancan irin tanajushi kada ku rika kiyayya ga juna kada sashen ku ya rika juya wa sashe baya in kaga dan uwanka yana shirin yayi maka sallama sai ka juya baya aini duk inda wane yake bana nan har ka ji wani a rashin hankali irin nasa sai ya ce aini wani ko a aljanna ba na so mu haɗu ko a lahira ba na so mu haɗu haba bawan Allah wa ya gaya maka da irin wannan halin za ka shiga aljanna kana juyawa ɗan uwanka fuska ba za ka gaishe shi ba ba ka yi masa sallama to ina kake tsammanin za ka samu damar shiga aljanna Allah tsare mu daga cikin sabubba har yanzu mun kusa ƙarewa annamimanci annamimanci sababi ne na haifar da gaba a tsakanin musulmi menene ake nufi da annamimanci mutum ya tashi ya tafi ya je gurin wani ya faɗi wani zance da zai haifar da gaba tsakaninsa da wani ya ce wane yana ƙulle-ƙulle a tsakaninka da shi ka shiri ka kiyaye fa wane in baka shirya ba wane fa zai wargaza ka ko ina tafiya na je an ce wane yana cewa kaza da kaza a kanka ka je ka tashi ka gaya wa wani shi kuma ya harzuka hankalinsa ya tashi akan dan uwansa musulmi kila ma abin ƙarya ne ya je yana kukkulla masa abubuwan da zai zo ya cuce shi alhali kuwa abin ma ba haka yake ba ya in uwa musulmi mu kiyaye waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi shirarikum bana ba ku labarin a cikinku suwaye mafi sharri ba suwaye mafi sharri a cikinku ya ce almasha'una bin namimaci masu yawan yawo tsakanin mutane da an namimanci su haɗa wannan da wannan su haɗa wancan da wancan wasu a asirce suke yi to a zamanin yanzu kuma ana yin an namimanci a bayyane ta hanyar social media haka kawai abin da babu shi wani yaro ko wani mutum mai sha'awar ya samu mabiya zai kintsa ƙarya kawai ya haifar to gashi nan ana tashin hankali a wuri kaza gashi nan ana kaza wane ya ce kaza alhali bai faɗa ba ko ana magana akan wani abu sai a ɗauko hotunan wasu sai a jera kai ka ɗauka mai maganan nan saboda su yi magana wanda wannan zai haifar da gaba duk wanda ya ga hotonsa a wani wuri sai ɗauka mai maganan nan a kansa yake yi shikenan ya kullace shi wannan yana cikin sababin azaba akan mutum don haka mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah zai azabtar da shi a matsayin ya haifar da gaba a tsakanin musulmi in dai kai musulmi ne to ka daina wannan abun daga yau ka ji tsoron Allah maɗaukaki in ba haka ba zai zama sababin azaba gare ka ya ƴan uwa musulmi izgilanci ga mutane shi ma sababi ne yin izgili ko ga addini yin izgili ga masu addini yin izgili ga wasu mutane yin izgili ga mutanen gari kaza yin izgili masu ga masu sana'a iri kaza rena su da wulakanta su wannan shi ma sababi ne da yake haifar da gaba a tsakanin mutane ya hana mutane son juna da kuma wato zaman lafiya Allah maɗaukaki ya haɗa mu ƙarƙashin tutar imani ya ce innamal mu'minuna ikhwatu su mu'minai ba wani abu bane su yan uwan juna ne don haka tunda mun mun hadu ala ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk abin da zai lalata zamantakewa tsakanin mu wajibi mu yake shi Allah madaukaki yana faɗi ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kada sashen ku su rika izgili ga sashe la'alla waɗannan da ake izgili gare su sun fi waɗanda suke musu izgili waɗannan in maza ne hakanan in mata ne kada sashen su su rika izgili ga sashe la'alla waɗanda ake ma izgilancin sun fi kada ku rika yin abin da zai sanya kuna jifan junanku da laƙabi wanda mutane ba sa so ku rika kiran junanku da sunayen da mutane ba sa so mutum a kira shi da suna da ko lakabi na wulakantawa da kaskantawa duk ya ya haramta haka nan kuma ku daina jifan junanku da sunan kazafi da sauransu mummunan suna ne wannan tir da shi a matsayin suna bayan an samu imani mutum a sa masa suna na fasikanci wanda bai tuba ba in ji Allah fa'ula'ika humul zalimun to waɗannan su ne azzalimai Allah ya tsare mu daga zalunci sannan Allah maɗauki ce ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann ya ku mu'minai ya wanda suka bada gaskiya suka yi imani ku ne sanci da yawa daga cikin zato haka kawai ka zaci mutum da abu ba ka da tabbas kuma ka tabbatar da hukuncin har ka iya yada wa mutane inna ba'd adh-dhanni ithm lalle wani sashe na zato zanubi ne in ji Allah maɗaukaki sai ce wala ta jassasu kada ku riƙa binciken laifukan junanku wala yaghtab ba'dukum ba'dha kada sashen ku ya giba sashi yi da wani Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so a ce ya ci naman dan uwansa mushe mushe dan uwanka ya mutu an kai shi kabari ka je ka bude kabarin ka yanko naman jikinsa ka gasa hankalinka kwance ka ci zaka iya wannan in dai ba za ka iya wannan ba to yi da dan uwanka ka faɗi aibinsa baya nan shi ma hukuncinsu ɗaya da wannan irin abun kuma abu ne da yake jawo wato kiyayyar juna Allah ya ce fakarin tumuhu za ku kishi wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne duk laifin da kuka yi in kuka koma zuwa gare shi Allah zai tuban muku don haka mai laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah duk abin da zai hada kanmu muna roƙon Allah madaukaki Allah ya tabbatar da shi abin da zai wargaza tsakaninmu Allah ya wargaza shi tun kafin ya zo kanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya kowa daga cikin mu ka sanya shi ya zama mutumin kirki ya Allah waɗannan fuskoki da nake kallo da waɗanda ma suke kallon mu a ko'ina ya Allah ka sanya kowa akan tafarki madaidaici Allah ka sanya mu samu ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama Allah ka mana maganin dukkan abin da ya dame mu wa alhalu rayuwa ya Allah ka ɗauke mana Allah kada ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ɗauka ba ya Allah muna roƙonka rahama ya Allah muna roƙonka rahama ya Allah muna roƙonka rahama Allah ka haɗa kanmu duk abin da zai zama sababin wargajewar mu Allah ka wargaza shi duk abin da zai zama sababin haɗin kanmu Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka taimaki shugabanninmu akan adalci da yin abin da ya kamata da kuma dukkan abin da zai haɗa kan al'umma Allah ka ba su ikon yi Allah kuma ka ba mu damar biyayya kuma cikin adalci Allah ka haɗa kanmu Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ya Allah muna roƙonka wahala da al'umma take ciki Allah ka kawo mana ta Allah kai mana maganin wannan damuwa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah